الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a sha uku ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace ma 19 ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata a cikin itikafi wai mai itikafi yana shagala da wasu karance-karance na wasu bangarori na ilimi a kawai iya abinda ya nazarci mai itikafi shine azumi da sallah da karatun alkur'ani da sauran ambatan allah subhanahu wa ta'ala maganar ya ɗauko wasu littattafai ya yi ta nazari da sauransu wannan duka bai dace da shi ba sai dai ya kasance mai itikafin kasancewar malami ne kuma yana bayar da misali wani darasi a wannan masallaci da yake itikafi da abin da ya kama da haka to ba laifi a nan darasin da zai yi irka wato ya yi dan muzakarar shi amma haka kawai mutum ya shiga itikafi ya ɗauko wasu littattafai da wasu abubuwa wani masu dace ba
hukuncin karanta littattafan bida hukuncin karanta littattafan bida
to shi anan ya danganta da kasancewar mutumin da yake da wayewa a cikin addini kamar misali wai irin littattafan da suke cushe da bidiyoyi irin misali littattafan yin shi'a da abin da ya kama da haka a nan sai dai mutumin da yake da wayewa a bangaren ilimi wanda yakan karanta domin ya san makamar da zai iya maida musu martani akan abin da suka zo da shi suka kimsa a cikin addini amma duk wanda bai da wayewa kwarai a cikin al'amari na addini wanda yana iya wato kwasar wata shubuha dangane da karanta waɗannan littattafai to bai dace ba ya nemi littafi wanda yake tacecce da karanta don haka malamai suka yi bayani game da karanta irin waɗannan littattafai irin su al'anaji wannan baibul da abin da ya kama da haka wannan su ma bai dace ba mutum ya karanta sai mutumin da yake da wayewa a cikin addini wanda in ya karanta zai iya karantawa ne ya san wata hujja wadda zai kama su da ita to shi ne kadai mutum yake iya karantawa amma don ya karanta ko wani jin daɗi da wasu abubuwa da suka kama da haka baya halatta to haka duk littattafan da an tabbata littattafai ne waɗanda suke kimshe da bidi'o'i to wannan baya dacewa haka kawai mutum ya ringa karanta waɗannan littattafai misali kamar irin littattafai na yan shi'a da abin da ya shahi irin littattafai na mu'tazila da sauransu to sai dai in dan mutum ya samu makamar da zai kafa musu hujja to wannan shine a haka yin wa'azi kwarai sosai duk wanda zai iya jefa maka wata shuha a cikin addini wajibi ne a kanka ka nisance shi na'am kamar hannun ciniki a masallaci eh eh to ita cigiya daban kuma sanarwa daban an gane ko idan aka ce cigiya wani nau'i ne na sanarwa dangane da wasu kaya da suka bace kamar misali mutum ya zo ya bayar da cigiyar kayansa wannan kwata-kwata bai ya halatta a masallaci haka duk abin da ya shafi kulla ciniki kamar saye da sayarwa kasuwanci ko kuma kulla wata ijara da abin da ya kama da haka misali kaga za ka ɗauki mutum aiki lebur ne kun haɗu da shi a masallaci a zo mu dandanci to bai ya halatta a cikin masallaci da abin da ya kama da haka domin dukkan suna ana kiransu ciniki amma sanarwa misali kasancewar akwai wani wa'azi a lokaci kaza ko kuma lokaci kaza akwai ɗaura aure da za a yi ko kuma kasancewar wasu kaya ne aka tsinta to sai ake so a sanar da jama'a wanda ya san kayan shi ne ya zo ya amsa wanda damar shi sanar da kayan tsintuwa a inda ke da taron jama'a inda ake kyautata zaton za a samu mai shi ana ake sanarwa amma ita ku cigiya na mutum ya zo ya yi sanarwa dangane da wasu kayan shi da suka ɓace to wannan haramun ne ba don komai ba don kar mutane su mai da masallaci wurin wargi da wasu abubuwa na shagalce-shagalce na al'amura na duniya shi masallaci an gina shi ne domin sallah domin karatun alkur'ani da ambatan allah ba wurin cikiya ba ne don haka aka shar'anta mana cewa duk wanda muka ji yana bayar da cigiyar wani abin shi a masallaci maza Allah ya ce mu ce da shi larar da Allahu alaika kar Allah ya dawo maka da abin da ka bata in mai ciniki ne mai saye da sayarwa ne wanda ya zo ya kasa kayan kasuwa ko yana wata harka ta ciniki to shi kuma sai mu ce da shi la arbaha Allahu tijarataka kar Allah ya sanya riba ga kasuwarka zaka iya faɗa masa a bayyane kamar yadda manzo Allah ya faɗa in ma baya fahimtar larabcin to gaya mushi da yaren da zai fahimta domin ya san lalle yin hakan kuskure ne bai dace ba wato da addini na'am wani misali mutum ne yake da rashin lafiya kuma baya iya azumi a sababin rashin lafiya da ke tare da shi idan rashin lafiya ce wadda ake tsammanin warkewa nan gaba to abin da ya zama wajibi a kan shi shine ya dau haƙuri lokacin da Allah ya bashi lafiya ya rama iya adadin abin da yake kan shi na azumi ko da na shekara nawa an gane ko? ramuwar ita ce take kan shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra don haka wannan kuma ya shafi rashin lafiyar da ake kwadayin warkewa kuma alhali mutum baya iya yin azumi amma duk rashin lafiyar da kwata-kwata mutum baya iya azumi kuma ba a tsammanin warkewa to wannan shi iya abin da yake kansa a duyini na Allah in an kai azumi sai ya bayar da mudu sai ya bayar da mudu wannan an kiyasta shi ne akan dattijo wanda karfinsa ya kare wanda kwata-kwata baya iya azumi to shi ma iya abin da yake kansa a duyini na Allah ya bada mudu daya to haka shi ma duk wanda yake da rashin lafiya rashin lafiyar da baya iya azumi tare da ita kuma rashin lafiyar da likita ya auna ya tabbatar da da wuya a warki to wannan shine iya abin da yake kansa ciyarwa a madadin kowane amma duk rashin lafiyar da ake tsammanin samun lafiya nan gaba to wannan dole ya jinkirta lokacin da Allah ya ba shi lafiya ya lissafa iya abin da yake kan shi na azumi ko na shekara nawa ne ya rama in ku Allah ya masa rasuwa ba tare da ya rama ba makusantan shi sai su ciyar a madadin kowane yini za su ba da mudu daya karin fa'ida kenan azumi na ramadan ciyarwa ake a madadin mamaci amma ina adda wanne shine ake rama masa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul wasaya mun tsaya ƙarshen wato babi na sha shida baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza ta saddaka idan mutum ya yi sadaka a waƙafa ko ya yi waƙafin ya yi waƙafin kinar iza ta saddaka a waƙafa ba da raƙiƙihi audawa bihi idan mutum ya yi sadaka ko ya yi waƙafi da wani ɓangare wato na bayinsa ko wasu dabobinsa fahuwa ja'iz malam ya ce wannan sadaka tashi da wannan waƙafi nashi wato ya halatta wanda kar mu manta wannan babi da malam yayi kamar yadda bayani ya gabata martani ne malam yake mayarwa akan waɗanda suka tafi akan cewa shi wakafi baya dacewa sai ga dukiya wadda take dunkulalla kuma wadda take tabbatacciya a ɗaya wannan malam yana tabbatar mana da halaccin yin wakafi ko yin sadaka da wani abu wanda yake madaidaici na dukiya kuma abu wanda yake mankul ba wanda yake ba kenan tabbace abu daya domin su wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa abinda mutum zai iya wakafi da shi sai kamar wata gona ko wani gida ko wani gindin itaciya ko wani fili haka da abin da ya kama da haka to shi yasa anan malam yace idza ta saddaka idan yayi sadaka aw waqafa ko yayi waqafin ba'd raqiqihi wani bangare daga cikin bayin shi misali yana da bayi biyar sai yace to yayi sadaka da biyu daga cikin su ko kuma yayi waqafi na bayi biyu daga cikin su aw dawabihi ko kuma wani bangare daga cikin dabobinsa misali yana da dawakai kamar guda biyar sai ya ce ya yi wakafin dawakai uku a ciki ko ya ce ya yi sadaka da dawakai uku a ciki malam ya ce fahuwa ja'iz wannan ya halatta kaga a nan idan ka ɗauka bayi waɗannan abu ne wanda yake musha an gane ko abubuwa ne waɗanda suke ɗaiɗaiku ga yana da bayi kamar guda biyar ko kusan goma sai ya ce ya yi wakafin adadi kaza daga cikin bayan da ya mallaka kaga kuma an kasancewar bawa abu ne wanda yake manko idan ka ɗauka dabobi su ma abubuwa ne waɗanda suke mankula shi ne anan malam sai ya zo da hadisin wato abdulrahman ibn abdullah ibn ka'ab ibn malik ke faɗa cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka abi ibn malik kenan ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzon Allah inna min taubati ana an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ina tabbatar maka lalle wato yana daga jin daɗi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala game da tuba na da ya karba ana ana kade amin mali sadakatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam yace shine zan zare kaina daga cikin duk abin da na mallaka na dukiya in bar shi sadakatan ila Allah sadaka ce zuwa ga Allah wadda nake neman sakamako a gun akanta a gobe kiyama wa ila rasulihi kuma sadaka ce wadda na damka ta zuwa ga manzansa kenan ya sarrafa ta inda ga ya dace wanda bayani ya gabata ka'abu ibn malik yana ɗaya daga cikin mutane uku na sahabbai Allah ya yarda da su waɗanda suka ƙi fita yakin tabuka ba tare da wani hamzari ba kuma suka ma Allah gaskiya game da abin da suka faɗa suka ma manzansa gaskiya suka nuna ma manzan Allah kwata-kwata ba su da wani uzuri fa da zai hana su fita kawai kasala ce da kyuya manzo Allah ya ce to tunda kun yi gaskiya cikin al'amarin ku je ku zauna mu ga menene Allah zai kasantar game da al'amarin ku aka sanya musu takunkumi tsawon kwana hamsin ko sallama ba a musu hatta da iyalinsu sai da aka raba su tsakaninsu da iyalansu to shine asuba ta wayewar cikon kwana hamsin bayan an gama sallar asuba maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da sahabbansa cewa kusan da cewa Allah ya turo mun saƙon cewa ya karɓi tuban waɗannan mutane uku wanda aka jinkirtar da lamarinsu shi ne ubangiji ta'ala ya ce laƙar taballahu alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا ubangiji ta'ala ya ce Allah ya karɓi tuban mutane uku waɗanda aka jinkirtar da lamarinsu to a lokacin nan wani sahabi ya zabura ya ɓure bayan dokinsa ya sukunya domin ya je ya ba ka abu ibn malik albishir in cewa Allah ya karbi tubansu wani da ya fi shi wayo da dabara shi kuma sai ya maza sai ya hau kan dutse ya daga murya sai ya ce ya ka'ab abshir ya ce ya kai ka'ab rike albishir kafin na kan doki ya isa tuntuni sautin wanda ya hau kan dutse ya isa ga ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik ya zo da maza masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ya tube rigunansa guda biyu ya tufatar da wannan sahabi da ya bashi albishir a matsayin tukuici kuma ya nemi aron wata riga ya sa a lokacin nan sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min taubati lalle yana daga godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala a sababin tuba na da ya karba an an khali a min mali sadakatan ilallah ya ce zan zare kaina daga cikin dukiyata gaba ɗaya na bayar da ita sadakatan matsayin sadaka ce ilallahi zuwa ga Allah Allah shi yake karɓar sadaka kamar yadda ya ce alam ya alamu annallaha huwa ya kabalu taubata an ibadihi wa ya akuzu sadakati wa annallaha huwa tawwabur rahim الشاهد ويقبل ويأخذ الصدقات ubangiji ta'ala shi ke karɓar sadaka wato daga bayansa to anan da ya ce wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam ma'ana na damkata kenan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai sarrafa ta inda ga ya dace qala sai manzon Allah ya ce masa amsik alayka ba'd malik wato rike wani bangare daga cikin dukiyarka karka yi sadaka da abin da ka mallaka gaba daya maza Allah ya ce masa rike wani bangare daga cikin dukiyarka kenan ka yi sadaka da wani bangare ba huwa khairul laka maza Allah ya ce masa yin haka shine yafi ya maka alkhairi Anas qultu sai na faɗa in ji Kabi ibn Malik na ce masa amsiku sahami allazi bi khaybar na ce ya rasulallahi zan rike rabona na ganimar yakin khaibar wannan shi zan rike amma duk abin da na mallaka na bada shi fi sabilillah to kaga anan da manzon Allah ya ce masa amsik alayka ba'd mal rike wani bangare wato na dukiyarka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi wani taf- tafsir ba ma'ana wani bayani wanda yake dalla dalla kaga a cikin dukiyar shi akwai abu wanda yake almusha akwai bayi akwai wato dabobi wanda daman ya faɗa a cikin hadisin yake cewa ba a taba lokaci bai taba wuce ni ba wanda na haɗa raƙumi biyu mallaka mallaka ta in ba a wannan lokaci ba wannan gaba ita ce take nuna halaccin yin wakafi da wani bangare daga cikin dukiya abu wanda yake musha madaidaici kamar misali kana da wasu dabobi sai ka ce a cikin dabobin da na mallaka daba- dabba goma nake da mallakar ta na yi wakafin dabba biyar daga ciki dawakai biyar na yi wakafin su fi sabilillahi ba sai gida ba ba sai gona ba ba sai fili ba abu wanda yake mai ciratuwa kamar misali bawa ko wata dabba ko abin da ya kama da haka to mutum yana iya wakafin su kamar misali kana da motoci a yau sai ka ware kana da mota biyar sai ka ce na yi wakafin mota biyu in haraka ta addini ta tashi ko kuma duk abin da suka nemo to wannan a sarrafa shi akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah to wannan duka yana halatta za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذكره فضعها أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان رضي الله عنهما قال وباع حسان حصته منه من معاوية رضي الله عنه فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا ألا ألا ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني هديلة الذي بناه معاوية malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin wanda ya bayar da sadaka zuwa wakilinsa sannan shi kuma wakilin ya mayar masa da sadakar shi kai tsaye misali ka ware miliyan ɗaya sai ka wakilta wani kace masa karɓi wannan sadaka da Allah in ka ga waɗanda suke mabukata waɗanda suka cancanta a basu ka raba musu waɗannan kuɗaɗe shi wannan wakili kana damka masa kai tsaye sai ya ce a rike ai na san kana da dangi da wane da wane da wane da wane su suka fi cancanta game da sadakar kashe kaka raba musu idan ya yi haka ya yi daidai ko bai yi ba shine malam kenan ya yi babi man tasaddaqa ila wakilihi mutumin da ya yi sadaka ya bayar zuwa wakilinsa sun maraddar wakilu ilai sannan wakilin kai tsaye ya mayar masa da sadakar ya ce a ga yadda ya kamata a ce kayi da ita shi ne ana malin ya zo mana da hadisin wato ishaq ibn abdullah wato ibn abi talha an gane ko wato shi ne malin ke faɗa cewa la'a'alamuhu lafazin la'a'alamuhu wannan faɗa ce ta al'imamul bukari shi ne ce la'a'alamuhu illa an anasi radiyallahu anhu ya ce ban yi sani ba game da ishaq ibn abdullahi ibn abi talha game da wannan riwaya faci ya rawaito ne daga anas dan malik anas dan malik iya kenan sanin malam wannan hadisi ne sahab ibn abi dalha ya rawaito shi ne daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas ke fada lamma nazalat lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lokacin da wannan aya ta sauka fadar Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalu birra wato ba za ku samu wani aiki na alkhairi wanda zai zame muku sababin dacewa da aljanna a gobe kiyama hatta tun fi umin matu sai an kai lokacin da kuka ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiya lafazin albir kamar yadda bayani ya gabata yadda malamai suke faɗa ismun jami'ul li jami'il khairat suna ne wanda yake ya kunshi dukkan wasu ayyuka na alkhairi duk wani aiki na alkhairi to yana karkashin albir kamar yadda can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala na faɗa lan tanalu albirra hatta tunfiqu wannan yana faɗa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون gaba ɗayan abubuwan da Allah ya ambata a ƙarƙashin wannan aya kusan goma sha wani abu gaba ɗaya Allah ya dunkule su ya ambace su cewa su ne albir da haka in aka ce albir suna ne wanda ya kunshi dukkan wani aiki na alkhairi to shine anan yace lan tanalul birra ba za ku samu wani aiki na alkhairi har abada wanda zai zame muku sababin shiga aljanna hatta tunfiqu hatta anan bi ma'ana ila an ai ila an tunfiqu mimma tuhibun sai an kai idan kun ciyar daga cikin abin da kuka mallaka min anan tabi'idiyya ce ba ana nihi ba abinda ka fi so gaba ɗaya ka ɗauka ka bayar da shi a'a daga cikin abin da ka fi so na dukiyarka sai ka ware wani ka so ka ciyar da shi ko kuma ka ce lantana lulbirra ba za ku samu aljanna ba domin aljanna gaba ɗayanta ta kunshi wannan suna domin duk wani alkhairi gaba ɗaya Allah ya kunshi shi a gidan aljanna ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai idan kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiya haka can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna sidika yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna ita sadaka ko kuma inna sidika ma'ana lalle yin gaskiya a cikin fada da aiki da niyya to yakan kai mutum zuwa aikata aiki na alkhairi shi kuma aiki na alkhairi shine yake kai mutum zuwa shiga aljanna a gobe kiyama inna sidika lalle yin gaskiya a cikin fada da aiki da niyya yakan kai mutum kenan zuwa aikata aiki na alkhairi wanda aiki na alkhairi ko shine sababin abin da yake kai bawa zuwa dacewa da aljanna a ranar kiyama shine yace lan tanalu birra ba za ku samu wani aiki na alkhairi wanda zai zame muku sababin shiga aljanna a gobe kiyama hatta tunfiku sai an kai lokacin da kuka ciyar mimma tuhibbun daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiya kenan ka ware wani kaso daga ciki ja'a abu dalhata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka kai tsaye abu dalha Allah ya kara masa yadda sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za mu iya fa'idanta a nan wato shine gaggawa zuwa aiki na alkhairi ga abun mazanjiya kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mubadara ila al-khairat gaggawa zuwa ayyuka na alkhairi su ba maganar lati indai aiki ne na alkhairi to zaka same su a sahun gaba ayar fa tana sauka kai tsaye ya taso ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ce ya manzon Allah ya ƙulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi ubangiji mai girma da ɗaukaka ya faɗa a cikin alƙur'aninsa lan tanalu libirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu wani aiki na alkhairi wanda zai zame muku sababin shiga aljanna sai idan kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiya ya ce wa inna a habba amwali ilayya bai ruha ya ce ya manzan Allah iya saninka ne wato abin da ya fi soyuwa a gona na dukiya ta gaba ɗaya ita ce gona ta wadda ake kiranta da suna bai ruha bi fatihil ba ko kuma ka ce bi ruha an gane ko shine ya ce gona ta wadda ake kiranta bai ruha ya ce ita ce na fi so na fi kauna a cikin duk abin da na mallaka na dukiya ƙada ana suke faɗa wa kanat hadikatan ita wannan bai ruha wato wata babbar gona ce ta abu ɗalha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya dukuluha wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama na shiga wannan gona ta abu ɗalha wa yastadhillu biha maza Allah yakan sha inuwa a cikinta an gane ko wannan yana nuna mana kenan wata kasaitacciyar gona ce domin sai gona ta yi gona akan samu inuwa wadda take za a ringa zawa ana shan inuwa a cikinta shine yace wa yastadhillu biha maza Allah yakan shiga wannan gona ya sha inuwa wa yashrabu min ma'iha ko maza Allah yakan sha daga ruwanta wanda yake tacece ita wannan gona ba ta da nisa da masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tana dabrantar shi gona ce wadda a tsakiyar gari na madina ga ta da manyan itaci sannan kuma ga ruwa tacacce ga iska tacacciya don haka manzan Allah yake shiga yana hutawa sai ya ce fahiyar ilallahi azza wa jalla wannan gona tawa na bayar da ita matsayin sadaka ce zuwa ga Allah wa ila rasulihi kuma na damkata ga hannun manzansa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce arjubin rahu wato ina fatan alkhairin wannan gona ya dawo kaina a ranar kiyama wa zukurahu kuma ina fatan wato ta zame mun katihu ne wani katihu ne wanda yake na lada idan aka ce azzukur wato shine katihu ko kace tanadi abinda mutum zai dakace shi ko da zuwa wani lokaci wani al'amari ya faru to daman tuntuni kayi katihu kayi tanadi shine yace arjubin rahu yace ina kwadayin alkhairin ta ma'ana sakamakon lada wa zukurahu kuma ina kwadayin ta zame mun katihu ci a gobe kiyama fada'aha ay rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama haisu araka Allah yace ya manzon Allah ai anan adatu nida ne ai rasulullah bi ma'ana ya rasulullah an gane ku ai rasulullah wa rasula anan munada ne wato mudafun wa huwa mansub ai rasulullah ai ya rasulullah shine yace fada'aha ai rasulullah haisu araka Allah ya ce ya manzan Allah saka ta inda Allah ya sanar da kai inda Allah ya nuna maka inda kaga ya dace ya rasulullahi ka saka ta ni dai na damka maka ita faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga abu dalha ya ce bah ya aba balha ya ce madalla ya aba dalha in ma ka ce bah ko kuma ka ce bakhil kamar yadda ya zo a wata riwaya sai da manzan Allah ya maimaita su biyu yana cewa bah bah ya aba balha ko kuma bakhil bakhil ya aba balha madalla madalla ya aba balha kaga wannan yabo ne da jinjinawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa sai ya ce masa zalika malur rabi wannan ita ce dukiya mai riba riba ta hakika an gane ko don ita riba kala biyu ce akwai riba wadda take kiranye ce kuma akwai riba wadda take ta hakika in riban miliyar dubu kaci a rayuwarka ta duniya wannan sunanta riba amma a hakika ba riba bace ba riba ta hakika shine abin da ka gabatar ma kanka abin da zaka iske shi a makomaka lahira kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yake faɗa ga sahabbansa yake cewa babu daidai da mutum ɗaya a cikin ku face dukiyar magajinsa ta fi soyuwa a gunsa sama da dukiyar shi ma'ana dukiyar wanda zai gaje shi ta fi soyuwa a gunshi sama da dukiyar shi shi da ya mallaka suka ce a ya rasulallahi wallahi kowa da kake gani daga cikinmu ya fi son dukiyar shi sama da ta wanda yake zai gaje shi maza Allah ya ce a ya ce ba dai ku ba ku dai fahimta ba maza Allah ya ce dukiyarka abin da ka gabatar ma kanka an gane ko abin da ka gabatar ma kanka abin da ka aikata aiki na alkhairi da shi kai sadaka kai kyauta abin da za ka iske shi a makomaka lahira wannan ita ce dukiyarka ta hakika dukiyar magajinka manzan Allah ya ce abin da ka mutu ka bar to kaga kamar yadda yake faɗa ma mazan jiya cewa sun fi son dukiyar magadansu sama da dukiyarsu tasu ta kansu to ina ga mu a yau wanda za ka samu mutum ya mallaki sama da miliyan 100 amma a wannan miliyan 100 ba zai iya ware miliyan 10 ya ciyar da ita fi sabilillahi wanda wannan miliyan 10 da zai ware inda ya ware da kyakkyawar niyya ya ciyar da ita fi sabilillahi to ita ce iya raban shi abinda zai iske a gobe kiyama wannan miliyar 90 wannan miliyan 90 da zai bari wannan ta magada ce in sun aikata aiki na alkhairi kansu suka ma in sharri suka ma kansu suka ma amma a wannan miliyan gomiya tara daidai da dala ba zai samu sakamako a kanta a gobe kiyama sai dai hisabi a bincike shi ta ina ya samu ta don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ingantacce yake cewa ya ƙulu la'abdu mali mali wa inna ma lahu min malihi salasu ma an faƙa fa'afna au labisa fa'abna au tasaddaqa fa'amuba wa ma siwa zalika fa huwa zahibun wa tarikuhu linnas yace shi dan adam shi bawa kullum fada yake dukiyata dukiyata maza Allah ya ce kai ko dan adam abu uku ne kacal naka a cikin duk abin da ka mallaka na dukiya in miliyar dubu ka tara to abu uku ne kawai naka farko manzo Allah ya ce ma an faka fa abuna abin da ya ciyar ga kanshi ya kashi abin da ya ci ya sha fa afuna yayi kashin shi wannan shine abu na farko iya rabin shi kenan abu na biyu sai ya ce aulabi safa abula abin da ya saka na tufafi a jikinsa ya tsufar da su shi ne wani na biyu na uku sai ce wa mata saddaka fa'amu ba abin da ya yi sadaka ya riga ya wuce sai ce wa masu wa zalika duk abin da ya walaici waɗannan abubuwa uku sai ce fahuwa zahibun wa tariku hulinna zai koma zuwa ga ubangijinsa ya bar duk abin da ya tara ga wasu mutane na daban su ne za su zo su gaji kamar yadda Allah ya faɗa ga fir'auna da jama'a sakamtar rakumin jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalik wa awrathnaha bani isra'il don haka abinda ka gabatar ma kanka wannan shine riba wadda take ta hakika kamar yadda Allah ya faɗa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra to shine anan yace bakhi ya aba balha manzo Allah yace madalla ya aba balha zalika malur rabi wannan ita ce dukiya mai riba a wata riwaya manzo Allah sai da ya maimaita su biyu zalika malur rabi zalika malur rabi manzo Allah yace wannan ita ce dukiya mai riba qala sai ya fada sai yake cewa wa kana minhum wa sai manzo Allah yace kabilinahu manzo Allah yace mun karba minka daga gunka kenan wannan gona taka da ka bada a matsayin fi sabilillahi manzo Allah yace mun karba sai yace wa raddadna ku alayka amma mun mayar maka da kayanka mahallin shahidi kenan an mayar masa cewa ya je ya rike kayan shi a mun mayar maka kenan kai kai ne wakilinta faji alhu fil aqrabina manzo Allah yace je ka wannan gona taka ka raba ta ga danginka waɗanda suke mafiya kusa ci da kai danginka na kusa da kai maza Allah ya ce je ka raba musu wanda karmu manta bayani ya gabata sadaka sawa'an ta wajibi ko ta nafila yin ta ga makusaci ta fi lada sama da yin ta da wani ga wanda yake na nesa da kai na kusa da kai in ka bashi to kana da lada linki biyu ga ladan sadaka kuma ga ladan zumunta ga ladan sadaka ga ladan zumunta don haka can ubangiji ta'ala yake faɗa wa yas'aluna kama ga yunfiqu qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bin sabil wa ma tafa'alu min khairin fa inna allaha bihi alim yace suna maka tambaya ya manzon Allah dangane da gwalgwadan abinda za su ciyar kuma gawa za su ciyar dukiyar sai Allah ya ce kulma an faƙatun min khairi ce da su duk abin da za ku ciyar da shi na wata dukiya ubangiji ta'ala ya ce falilwa da daini farko ku ciyar da ita ga mahaifa uwa da uba sai ya ce wal aqrabina sannan ga dangin ku waɗanda suke na kusa sannan sai ya ce wal yatama sannan marayu suka zo a layi na uku da marayu wal masakini da mabukata wa bin sabili da bako dan wucewa sai ya ce wa ma tafa'alu min khairin fa inna allaha bihi ali ko kuma wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi ali ko kuma ma tafa'alu min khairin fa inna allaha bihi ali dan haka anan manzon Allah yace masa qabilina minka mun karbi wannan sadaka taka waraddadnahu alayka manzon Allah yace kuma mun mayar maka da gonarka faj'alhu fil aqrabina manzon Allah yace sanya ta ga danginka na kusa ma'ana ce ka karba ma danginka na kusa da kai fatasaddaka bihi abu dalha ala zaure rahimihi wato abu dalha Allah ya kara masa yadda sai ya yi sadaka da wannan gona ya karkasa ta wato ga danginsa waɗanda suke da zumunta da shi kenan dangin shi waɗanda suke na kusa da shi wanda karma manta bayani ya gabata duk wanda kuka haɗa kaka na hudu da shi to akwai zumunta tsakaninka da shi wanda kar mu manta waɗanda abu ɗalha ya sarrafa wannan gona zuwa gare su akwai wanda kaka na shidda suka hada da shi kamar yadda ubai ibn ka'ab sai kaka na shidda suka hade da shi da wato abu ɗalha shine sai ya ce ƙala sai ya ce wa kana minhum daga cikin danginsa na kusa waɗanda ya raba ma wannan gona akwai ubai ibn ka'ab an gane ko akwai ubay ibn ka'ab sannan wa hassan da hassan ibn sabit mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sayyid wa ba'a hassan ana sike cewa wa ba'a hassan hissatahu minhu min muawiya wato hassan ibn sabit da zamani yayi zamani wato rabansa sai ya sayar ma wato mu'awiyar ibn abi sufyan an gane ko rabon shi na wannan gona da aka kasa aka bashi wato sai ya sayar ma mu'awiyar ibn abi sufyan lokacin da mu'awiyar Allah ya kara masa yadda wato yake nihin ya gina wani garu wanda yake na musamman a nan birnin madina lokacin da aka samu mutanen madina sun yi ca wato gabanu umayya to a lokacin nan sai ya sa ya yi kokari ya sayi wannan rabon na hassan ibn sabis domin gina wani garu idan aka ce garu shine dogon gini da ake yi wanda mutum yakan iya shiga ya lade a ciki kamar yadda ake kiran shi hisin kamar yadda allah yake faɗa ga yahudawan banu nadir wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min allah to shine yana son ya gina wani garu na musamman wani bini ne wanda yake na a zo a gani to sai ya sayi wannan rabo na hassan ibn sabit shine yace wa ba'a hassan hassan ibn sabit wato sai ya sayar ma muawiya ibn abi sufyan hissatahu minhu rabansa wato na wannan gona da abu dalha ya kasa ya bashi faqila lahu sai aka faɗa ga shi hassan ana ana masa rarauka wasu suka faɗa suna masa rarauka suka ce masa tabi'u sadaqata abi falha yanzu sadakar da abu dalha ya dauka ya baka zaka sayar da ita faƙala sai yake cewa to Allah abibu sa'an min tamrin bi sa'in min darahim mi zai hana in sayar da wato zakka ɗaya na dabino da zakka wanda yake na dirhami wanda wannan rabo nashi abinda mu'awiya ya saya sai da ya saye shi dirhami dubu ɗari dirhami dubu ɗari wai ka ɗau ma a ce duk dirhami dubu ka ɗauke shi a miliyan guda wajen miliyan ɗari ya sai wannan ɗan filin a wancan lokaci wanda inda za ka kimanta dirhami dubu ɗari a yanzu duk dirhami dubu aƙalla ka ɗauke shi domin duk dirhami ɗari biyu shi ne yake ba da miliyan ɗaya da jika ɗari uku kaga aƙalla kenan duk dirhami dubu aƙalla kimar shi a yanzu ya kai kusan miliyan bakwai to sai kai miliyan bakwai bakwai sau ɗari kenan wajen miliyan ɗari bakwai abinda ya sayar da wannan fili to shi ne yake da ake masa rarauka ana cewa yanzu ka sayar da sadaka ta abu ɗalha sadaka ce fa ya ɗauka ya baka faƙala sai ya ce to allah abi usa'an min tamrin bi sa'in min darahi mi zai hana in sayar da zakka ɗaya na dabino da zakka wanda yake na dirhami kamar misali yanzu ka ɗauki zakka ɗaya na hatsi ka bada wannan zakka kuma sai a cika maka shi da 'yan dala ashirin ashirin domin ne zai hana kai haka shi ne sai ce wakanat ala sai ana sai ke cewa wakanat tilkal hadika ita wannan gona ta abu dalha wadda ya kasa ma danginsa na kusa fi maudu'i kasri bani hudaila tana nan gun wato wani bini na wasu kabila da ake kiransu banu hudaila an gane ko banu hudaila wato suna daga cikin kabilu waɗanda suke na wato birnin madina kabila ce daga cikin kinan al'ansar su ne banu hudaila su ne banu muawiya ibnu amr ibnu malik ibnu najjar allazi banahu muawiya binin da shi muawiya shine ya gina su banu hudaila ana danganta binin zuwa gare su ana cewa kasuru banu hudaila domin suna makwabtaka da wurin suna makwabtaka da wurin sai ake cewa nasu amma ba dan a hakika ba nasu kinan kiranye ne kawai shine anan Anas kenan yana kwatanta ma waɗanda yake ba su labarin hadisin a lokacin yace ita gonar kenan zamani ya yi zamani yanzu ba maganar gonar kenan ta riga ta zama gari wannan beni da kuke gani na banu hudaila to nan shine gurbin gonar wanda wanda shi abu dalha ya kasa duk ta ga danginsa waɗanda suke na kusa don haka wannan shine malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna a farko ita wannan gona abu wanda abu dalha ba wakafinta bane bai a'a sadaka ce ya bayar da ita ga su dangin shi waɗanda suke da kusa to in ku sadaka ce aka baka kenan abu ya riga ya zama mallakar ka duk abin da aka baka sadaka to kana da yancin da zaka sayar da shi ko kai kyauta da shi ko kai ma kai sadaka da shi kamar yadda aka baka sadaka ko kuma akwai ihtimalin cewa ya yi wakafin gonar gare su amma ya musu sharaɗin cewa duk wanda ya buƙaci wani abu yana iya sayarwa shi ko in mutum ya yi sharaɗi ke na wannan sharaɗi akan iya tabbatar da shi kamar yadda wasu malamai suka tafi to shi ne a nan ya ce to yaya za a yi ba zan sayar da zakka ɗaya na dabino tiya ɗaya ta dabino da sa'in min da rahim wato da tiya wadda take ta kuɗaɗe ta wannan ta dirahim to shi ne sai ya ce wa kanan tilkan hadika fi mawdi'i qasri bani bani hudaila allazi banahu muawiya gonar tana nan gun wato bini na banu hudaila allazi banahu muawiya binin da muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda wato shine ya gina shi babu qaulillahi azza wa jalla wa idha hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة هو وباه ابن عبد الله ليشكري عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أوذيك wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah mai girma da ɗaukaka wanda wannan aya wasiya ce ubangiji ta'ala yake mana shine yace wa idza hadara alqismata ulul qurba wato idan dangi na kusa ga mamaci wato suka halarci raba gado wani yatama kuma aka samu marayu su ma suka halarci wannan rabon gado da nihin cewa a taimaka musu wal masakin wato da mabukata ubangiji ta'ala ya ce farzuquhum minhu ku dan san musu wani abu daga cikin wannan dukiya ta gado ku dan taimaka musu ku dan ba su sadaka sannan sai ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku fada musu fada wadda take kikkiawa ku ga masu da hakuri an gane ko kar a kausasa musu harshe a dan ba su magana shine yace wa idza hadara alqismata ulul qurba idan dangi na kusa da mamaci suka halarci wato raba gado sai yace wal yatama da marayu wal masakinu wato da miskinai in aka ce al yatama jam'i ne na yatim kamar yadda bayani ya gabata man mata abuhu qabla bulughihi ko kace man mata waliduhu qabla bulughi qabla bulugh duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga shine ake kira da maraya amma duk wanda yake ya riga ya balaga to wannan ya fita daga cikin layin marayu don haka shi maraici a cikin 'ya'yan adam ta bangaren uba yake kasancewa ba ta bangaren uwa ba sabani ga dabba dabba ita kuma maraici ta bangaren uwa ne don haka jinjiri don mahaifiyar shi ta rasu ba a kiran shi maraya in dai mahaifin shi a raye in dai mahaifin shi a raye kuma duk wanda ya riga ya balaga to wannan ba ba a kiran shi maraya a shari'anci shine yace man mata waliduhu qabla al-bulu duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga to shine yace in sun halarci rabon gado wal masakin da mabukata ubangiji ta'ala yace farzuquhum minhu wato ku dan basu wani abu daga cikin dukiyar ku dan tsakuru wani abu ku basu wa ƙulu lahum ƙaunan ma'arufa kuma ku faɗa musu faɗa wadda take kyakkyawa kenan wadda za ta kwantar da hankali mai daɗa da rai shi ne anan malam sai zo mana da hadisin sa'id ibn jubair allah ya ji kansa daga malaminsa abdullahi dan abbas allah ya yarda da su ke faɗa inna nasan lalle wasu mutane ya zu'umuna suna rayawa anna hadhihi al-ayata nusikat cewa wai wannan aya an shafe hukuncinta wanda yana daga cikin waɗanda suke rayawa aisha allah ya kara mata yadda domin tana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa wannan aya an shafe hukuncinta shine ya ce inna nasan lalle wasu mutane ya zuƙumuna suna rayawa anna hazihi ayata cewa wannan aya nusikat wato an shafe hukuncinta sai ya ce wala wallahi ma nusikat ya ce rantsuwa nake da ubangiji na ya ce wallahi ba a shafe hukuncinta ba tana nan aya ce muku kama hukuncinta a tabbace ki ba a shafe ta ba sai ya ce walakin na hamin mata hawanan nasu sanadi ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da mutane suka yi sakaki ba sa kwatanta yin aiki da su sun yi wasa da abin sun yi sakaki da shi sai ya ce kuma waliya ne ya ce abin da ake nihi da ulul kurba ya ce kuma waliya ne ya ce makusanta ne guda biyu na mamaci walin ya wani makusacin yana da gado a cikin wannan dukiya zai ce wa za ka lardi ya wannan shi ne wanda zai iya ɗaukan wani abu ya bayar da shi wato ga miskinai da marayu hakanan daga dangin shi mamacin waɗanda ba su da kasu ba su da komai a cikin dukiya waɗanda suke yin sa kenan shi wanda yake da gadon magadan kenan wannan su ne za su iya shawara tsakaninsu sai su ga cewa menene ya kamata waɗannan mabukata a basu inda an zo an tattaru za a raba wannan gado akwai dangin shi mamacin waɗanda ba su da gadon shi dangin shi ne na kusa kuma mabukata ne kuma ga wasu mabukata ma waɗanda suke na nesa da mamacin su ma sun halarta kuma ga mabarata ma'ana ga wasu wannan marayu da sauransu sun zo sun sa ido akan wannan dukiya da za a raba to a nan su waɗanda suke da gado su ne za su yi shawara su gami ya kamata su wari daga cikin wannan domin su taimaka ma waɗannan su ba su a matsayin sadaka shine sai ya ce wali sai ce kuma waliya ne wato makusanta ne biyu na mamaci wali ne ya risu makusancin ɗaya yana da gado sai ya ce wa za ka laziyarsu wannan shine zai iya ɗaukan wani abu kenan ya bayar da shi ga su waɗanda suka cancanta ba wa walid ya ce wani makusacin kwa layarisu ya ce bai da gadon komai a ciki makusancin mamaci ne ya halarci rabon gadon amma shi bai da kaso a ciki fa za ka lazi ya kulu bil ma'ruf wannan shine zai faɗi faɗa wanda take kyakkyawa ya ba mutane hankali wannan dukiya mu wa ba ta mu bace ba dukiya ce ta magada mu ma iya abin da yake kanmu kawai mu raba shi ne kenan dan haka ku dau hakuri wannan dukiya ba ta mu bace inda ta mu ce sai ya faɗa musu ya ce la amliku laka an uliyaka sai ya faɗa ga mabukacin ya ce masa ba ni da mallakar komai ba zan iya mallaka maka wato wani abu daga cikin wannan dukiya ma'ana ba zan iya daukan daidai da dala in baka ba domin nima ba ta nima ba ta nima ba ta wa bace kenan sai dai ya ce masa kawai Allah ya bada gaba to dan haka kenan shine anan ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yake bayyana mana kenan aya ce mu hukama hukuncin ta yana nan har rantsuwa yake da Allah ba a shafe hukuncin ta ba sai dai kawai mutane sun yi sakaki shine ce walakin naha mimma tahawanan nas sai dai sani dai ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da mutane suka yi sakaki a yau ba sa kwatanta yin aiki da ita sai ya ce kuma waliya ne makusanta ne guda biyu na mamaci walin ya rizu makusacin ɗaya yana da gado ba za ka lazi ya rizu shi ne zai iya ɗaukan wani abu ya bada kenan wanda yake da gado da sauran yan uwan shi magada kenan ya yi shawara me ya kamata mu ware mu ba mabukata kenan su suke da haƙƙin da za su ɗauka su bada domin dukiyarsu ce mallakarsu ce wa walin wani makusacin kwa la ya risu bai da gadon komai a cikin dukiyar sai ce fa zaka allazi yaqulu bil ma'ruf wannan shine zai faɗi faɗa wadda take kyakkyawa wadda za ta sanya farin ciki wato da ɗaukan haƙuri kenan a cikin zukatan su mabukata ya kulu sai ya faɗa ga mabukacin ya ce masa la amliku laka an udiyaka ba zan iya mallaka maka baka komai a cikin wannan dukiya domin ni ma wakili ne ba ta bace ba mu ma iya abin da yake kanmu shine mu raba kenan in masu ita sun ce a baku to za mu baku in ba su ce ba a baku ko ba za mu baku mu bakin mu kawai mu raba kenan anan abin da muke so mu gane su dangin mamaci waɗanda suke makusanta in sun halarta in mabukata ne to suna da haƙƙin su ma a ɗauka a basu domin Allah ya ce wai za hadar alƙismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu ku dau wani abu daga ciki ku basu kenan malam ya shigo da wannan aya cikin wannan babi domin kitabul wasaya ne wannan wasiya ce ta musamman daga ugun ubangiji subhanahu wata'ala game da bayinsa sai ya ce babu ma yustahabbu liman tuwfiya fuja'atan an yatasaddaqu an wa qada'in nuzuri anil mayyit قال حدثنا إسماعيل وابن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن هشام وابن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي يفتلتت إن, أم إن أمي يفتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب هو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اكبه عنها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka so liman tufiya fuja'atan ga wanda Allah ya karɓi rayuwarsa wato kai tsaye ba tare da shiri ba idan aka ce ku ja'a bi ma'ana bakta mutuwa ta mamaye shi kai tsaye ba tare da shiri ba mecece mutuwa kai tsaye mutum yana tunanin lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza ya yi sakaki game da wasu abubuwa da ya dace a ce ya tunda yana da halin yi to amma bai yi ba ya ɗanye sakaki yana taswif sai lokaci kaza sai lokaci kaza to kafin ya zartar da wannan abu kawai mutuwa ta mamaye shi shine ya ce an yi tasaddaku an an su waɗanda suke dangin shi na kusa magadan shi kenan su yi sadaka a madadin shi duk wanda mutuwa ta zo masa kai tsaye ba tare da shiri ba to ya kamata kenan dangin shi magadan shi kenan su yi sadaka a madadinsa amma in ya riga ya shirya ma kansa wanda bai yi sakaki ba game da ayyuka na alkhairi bakin gwalgwado ya yi ya gina masallatai ya gina makarantu ya gina rijiyoyi duk abin da ya kamata a yi ya kwatanta kamar yadda in ka ɗauka da yawa akwai waɗanda allah ya musu halin yi to amma sun ɗanyi sakaki suna sai lokaci kaza sai lokaci kaza sai mutuwa ta zo ta ɗau mutum ba tare da yayi komai kaga wannan mutuwa ce wadda take fuji'a akwai kuma wanda Allah ya wadatar da su wanda sun yi iya ƙoƙarinsu sun yi ayyuka na alkhairi ya wuce a lissafa suna tsakiyar yin wannan ko mutuwa ta zo ta ɗauke su to wannan ba sai an musu ba dama sun rige sun gabatar ma kansu ayyuka na alkhairi wanda in an musu wannan to karin lada ne nurun ala nurin ne to amma wanda daman yana da halin yi ya kamata ya yi amma ya yi sakaki bai yi ba to wannan shine an so kenan magadan su ware wani abu daga cikin dukiyarsu su yi wani abu na sadaka a madadin shi shine kamar yadda ake faɗa wani da Allah ya masa rasuwa daga cikin wannan kin sun ware wasu kaso daga ciki na aje a yi masa wani masallaci a can garinsu to kaga wanda yana da halin da a ce lokacin yana raye in ana yin masallaci hamsin yana da halin da zai yi su da duk wani aiki na alkhairi to amma mutuwa ta zo ta dauke shi kai tsaye ba tare da yayi ba to irin wannan ne an so su kenan makusantan shi magadan su su yi shawara su ware wani kaso daga cikin dukiya kenan su aikata mushi aiki na alkhairi wanda ladan zai ringa tarar da shi shi da sai ce wa qada'in nuzuri anil mayyit wato da biya ma mamaci wato addawal da yayi tsakanin shi da Allah in yayi wani addawal ba tare da ya cika ba to a biya masa a cika masa wannan addawal da yayi tsakanin shi da ubangijinsa to shine anan malam ya zo mana da hadisin urwa ibn zubair daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa annan rajulan wato lalle wani mutum wannan mutumin shine dai wanda zai zo a hadisi na gaba shine sa'ad ibn ibn ubada sa'ad ibn ubada shugaban kabila ta khazraj shine lokacin da a shekara ta biyar wato ya fita gazuwatul mu'uta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani ya gabata to kafin su dawo gida Madina Allah ya karbi rayuwar mahaifiyarsa shine Aisha take faɗa annar rajulan lalle wani mutum qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ummi ibtulitat nafsuha yace lalle mahaifiyata wato an karbi rayuwarta kai tsaye lafazin wato iftulitat an ciro shi ne daga attafallut attafallut ma'ana abu ya sulɓe maka ba tare da shiri ba ma'ana kamar ka ce tamkar an warce ranta ba tare da ta shirya ba shi ne ya ce iftulitat nafsuha ma'ana an karbi rayuwarta kai tsaye ba tare da shiri ba wa uraha lau kallamat wannan mutum sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ina zato kwa ina kyautata zato lau ta kallamat inda mahaifiyata ta samu damar yin magana ta saddaka da ta yi sadaka da wani kaso daga cikin dukiyarta da ta ce kaza ta yi sadaka da shi ta yi wasiya sai ce a fa ta saddaku anha ya ce ya rasulallahi yanzu zan iya yin sadaka a madadinta kamar yadda ya gabata a wancan riwaya ya ce ya rasulallah yanzu in na yi sadaka da wani abu daga cikin dukiyata a madadinta shin wannan abin da na yi sadaka da shi zai amfane ta a gobe kiyama ƙala na amma za Allah ya ce kwarai in ka yi sadaka a madadinta za ta samu ladan wannan sadaka maza Allah ya ce masa ta sadaka an ha yi mata sadaka ma'ana yi sadaka a madadinta to sai yake tambayar manzan Allah yake cewa kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ce fa ayyu sadaqati afdal ya manzo Allah tunda ka bani izinin ina iya yi mata sadaka to wace sadaka ce tafi kowace bada sai manzo Allah ya ce masa saqayul ma shayar da ruwa shayar da ruwa ita ce fiyayyar sadaka wadda tafi kowace sadaka a gun Allah subhanahu wata'ala dan haka fiyayyar sadaka kenan a gina ma shi mamaci rijiya ko a yi masa foraj da abin da ya kama da haka bakin da iya hali yadda hali ya bada wanda in ka fita cikin ƙauyuka za ka samu ƙauyen da rijiya ce suke bukata amma babu ita akwai wani ɗan uwa yana faɗa min yace wallahi daga ƙauyensu sai sun yi tafiyar awa uku suke zuwa inda ke da rijiya inda za su janyo ruwa zuwa awa uku kuma dawowa awa awa shidda gaba ɗaya wannan in ka ɗauka rayuwarsu ta ƙare a kan neman ruwa to ka yi tafiyar awa shidda ka zo wani aiki za ka iya yi duk wanda yi tafiyar awa shidda a wuni ai a gajiye yake to akwai irin waɗannan abubuwa wanda suke ƙauyuka waɗanda suke mabukata waɗanda lalle ya kamata irin waɗannan wata ƙauyen duk faɗinta sai ka gani bai wuce ba rijiya guda rijiyar da suke da ita wanda akalla wata ƙauyen ku ya kamata a ce a kaɗan suna da rijiya biyar ko sama da biyar abin da ya kama da haka to irin waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a yi wanda daman kamar nauyi ne wanda yake na al'umma akan ita hukuma to amma hukuma ba ta iya yi wadan uwa yake ce min di baka ga wannan ma'aikata hydraulic yadda ta koma kongo yaushe rabon da za a ce ma'aikata hydraulic ta zo da sunan a suna a karkashin gwamnati cewa ta ba da rijiyoyi a gina ko wasu forage kawai kullun jira ake bara wata ONG ta zo ta yi wanda gaye nauyi ne na al'umma wanda ruwan sha a kasar mu an kasa wadatar da mutane da shi balantana wasu abubuwa na can daban ba ma a ƙauyuka ba a cikin gari ma ba a wadatu ba da shi wanda sai an wadatu da ruwan sha a zo kan abinci sannan a zo miliyan sannan kuma a shiga neman arziki har yanzu kenan neman abinci ma ba mu kai ba wannan kin shi to don haka dai wannan hanyoyi ne waɗanda suke na alkhairi wanda ya kamata a ce duk waɗanda Allah ya hore musu kenan su ma kansu kuma su ma mamatansu irin waɗannan hanyoyi waɗanda suke na taimaka ma al'umma saboda shi shayarwa ko dabba ta sha dabba ko haramtacciya ce mutum yana da lada a gun ubangiji subhanahu wata'ala kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar don haka shi sa'ad sai ya tambayi manzon Allah sai yake cewa fa ayyu sadaqati afdal yace ya manzon Allah wace sadaka ce tafi kowace na ma mahaifiyar ta manzon Allah sai yace masa saqayul mai wato shayar da ruwa ita ce fiyayyar sadaka don haka wannan hadisi yana tabbatar da da idan yayi sadaka ga mahaifinsa tabbas ubangiji ta'ala zai sadar masa da ladan wannan sadaka don haka kuma wasu malamai suka ce dukkan hadisan da suka zo na yin sadaka a madadin mamaci iya hadisan da suka zo sadaka ce kawai ta 'ya'ya ga mahaifansu don haka wasu malamai suka ce ba maganar wani na nesa ya ma wani sadaka na nesa kawai sai dai ya ma mamaci addu'a amma yi ma mamaci sadaka Allah ya sadar mushi da ladan sadakar wannan ya banta ne ga 'ya'ya 'ya'ya su ne za su iya ma mahaifansu sadaka da sunan Allah ya sadar musu hakanan ƙarin fa'ida ko karanta alƙur'ani da sunan Allah ya sadar da ladan wannan duka ‘ya'ya ne za su iya ma mahaifansu amma abin da yake wani can daban sai dai ya yi addu'a don haka aka shar'anta mana sallar gawa da kuma addu'o'i da ake mamamaci wannan addu'a ko na nesa da kai ya maka addu'a wannan Allah zai sadar maka da wannan addu'a da yi sannan hadisi na gaba abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa lallai sa'ad ibn ubada shine kenan fa'idar ma ƙara zawa da wannan hadisi kenan ya bayyanar da wannan mutumin da aisha ta koyi cewa wani mutum ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine dai sa'ad ibn ubada istafta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace masa inna ummi matat wa alaiha nadhru ya ce lalle mahaifiyata Allah ya mata rasuwa wato akwai bashin addawal a kanta ta yi addawal wanda kuma bayan waccan sadaka da ya tambaya kuma ya mace tambayar cewa mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa akwai addawal a kanta wanda bata cika ba kamar yadda ya zo a wata riwaya addawalkin da ta yi shine yanta bawa to Allah ya mata rasuwa ba tare da ta yanta ba manzo Allah sai ya ce masa wato ikrihi anha biya ma mahaifiyarka adda walkin da ta yi ma'ana ka cika mata adda walkin da ta yi ma'ana na yantar da bawa a lokacin nan sa'ad ibn ubada ya yantar da bawa wasu malamai suka ce a adda walale ta yi wanda yake mutlak sake kawai kana iya cewa Allah kana da alkawali a kaina sai na aikata wani aiki na ibada ko kuma kana da alkawali a kaina haka ba tare da ka ambata alkawalin da ka dora ma kanka in har ka bani lafiya to kana da alkawali a kaina to wannan addawal wanda mutum ya yi mudulaka malamai suka ce kafara ta rantsuwa zai yi kafara ta rantsuwa ko shine yantar da bawa ko ciyar da miskini goma ko tufatar da su in ɗaya daga cikin ukun bai samu ba sai mutum ya yi azumi uku to a cikin kafara ta rantsuwa kwa lamba ta farko wato shagaba shine yantar da bawa don haka suka ce a nan kenan maza Allah ya sa wato shi sa'ad ibn ubada ya yantar da bawa don haka dai adda walkin da take na yantar da bawa ne bata yantar ba mutuwa ta cin mata mazan Allah ya ce ka biya ma wato mahaifiyarka adda walƙin da ta yi a lokacin nan sa'ad ya yantar rabawa dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك